أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله كم أعطى من النعيم وكم منح من الخير العميم لك الحمد والنعماء والملك ربنا فلا شيء أعلى منك مجدا وأمجد والصلاة والسلام على من كان خلقه القرآن ووصيته القرآن ونظامه القرآن سيد الورى محمد صلى الله عليه وسلم صلوا على البدر المنير فإنه نور تبدى بالجمال المسلم وعلى أهله وصحبه ومن سلك منهجهم إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala madaukakin sarki wanda ya sake kaddara saduwanmu a wannan masallaci masjid al-ansar a cikin karatun littafin mu na sharhu qasidati abi ishaq al-ilberi rahimahullahu ta'ala a yau ranar litinin 30 ga watan jumadal ula shekara ta 1443 hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina wanda ya daidai da uku ga watan sha biyu shekara da watan daya shekara ta 2022 miladiya da ikon Allah subhanahu wa ta'ala wannan zai kasance zamanmu na takwas a cikin wannan littafi mai albarka a darasi wanda ya gabata mun tsaya a baiti na saba'in da ɗaya inda yau da yarda Allah subhanahu wa ta'ala zan mu tashi a baiti na saba'in da biyu يقول أبو الإسحاق الإلبيري وناداك الكتاب فلم تجبه ونبهك المشيب فمن تبهت ويكبه بالفتى فعل التصابي وأقبه منه شيخ قد تفتى ونفسك زم لا تزمم سواها لعيب فهي أجدر من زممت وأنت أحق بالتفنيد مني ولو كنت اللبيب لما نطقت ولو بكت اجتماع عيناك خوفا لذنبك لم أقل لك قد أمنت ومن لك بالأمان وأنت عبد أمرت فما اعتمرت ولا أطعت فقلت من الذنوب ولست تخشى لجهلك أن تحب إذا وزنت وتشفق للمسر على المعاصي وترحمه ونفسك ما رحمت رجعت الأحقرا وحبت عشوى لأمرك لو وصلت لما رجعت يقول أبو الإسحاق الإلبيري فهمه الله تعالى وناداك الكتاب فلم تجبه وناداك الكتاب فلم تجبه ونبهك المشيب فمن تبهت ونبهك المشيب فمن تبهت ويقبه بالفتى فعل التصابي ويقول بالفتى فعل التصابي وأكبر منه شيخ قد تفتى وأخبر منه شيء قد تفتى ونفسك زم لا تزم سواها نفسك ثم لا تكن سواها لعيب فهي أشدر من زممت بعيب فهي أجدر من زممت وأنت أحق بالتقليد مني وأنت أحق بالتقليد مني ولو كنت اللبيب لما نطقت ولو كنت اللبيب لما نفقت ولو بكت الدماء عيناك خوفا ولو بكت الدماء عيناك خوفا لذنبك لم أقل لك قد أمنت لذنبك لم أقل لك قد أمنت ومن لك بالأمان وأنت عبد ومن لك بالأمان وأنت عبد أمرت فما اعتمرت ولا أطعت أمرت فما أتمرت ولا أطعت سقلت من الذنوب ولست تخشى فقلت إلى الذنوب ولست تخشى لجهلك أن تحف إذا وزنت بأهلك أن تخف إذا وزنت وتشفق للمصر على المعاصي وتشفق للمصر على المعاصي وترحمه ونفسك ما رحمت وترحمه ونفسك ما رحمت رجعت القهقرى وخفت عشوا رجعت القهقرى وغبت عشوا لأمرك لو وصلت لما رجعت عمرك لو وصلت لما رجعت زادكم الله من فضله وتوفيقه malam yake cewa a baiti na saba'in da biyu wanadaka alkitabu falam tujibhu wanabbahaka almashibu faman tabahta ويقبه بالفتى فعل التصابي وأقبه منه شيء قد تفتى وناداك الكتاب لله يا كراي كمان ينا ci gaba da kaman ya yi amfani da wani ya mai nasiha da karan kanshi da dukkan al'umma barantana a wannan bangaren ga wanda shekarunsu sun ja ce wana dakal kitabu littahi yana kiranka falam tujibuhu amma ka ƙi ka amsa mushi ka ƙi ka amsa kiran Allah subhanahu wa ta'ala alhali Allah subhanahu wa ta'ala a cikin alkur'ani mai girma cikin suratul anfal yake cewa ya ayyuhal lazina amanu stajibu lillahi wa lirrasuli idza da'akum lima yuhyikum ya ku wanda kuka yi imani ku amsa kiran Allah subhanahu wa ta'ala da kiran manzon shi sallallahu alaihi wasallam idan sun kiraye ku zuwa ga abin da zai raya ku a nan idan ƙarƙashin wannan ayyahe muga dukkan fa rayuwa fa tana ƙarƙashin alkitabu wa sunna in kana so ka ji daɗin rayuwa sai ka bi littafin Allah subhanahu wa ta'ala ka bi sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda mai ha'iya yake faɗa tamassak بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدئيا لعلك تفلح ina in kana so ka ji daɗi a duniya da lahira sai ka yi riko da igiya Allah alƙur'ani da sunnan Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama kakka zamanto ɗan bid'a don ka rabauta malam yake cewa wana dakal kitabu littahi ho ya kiraye ka falam tujibuhu a nan a cikin ilimin na balaga akwai abin da ake ce ma al-ijaz bil hazaf kamar akwai wani mu wanda an hudda shi ba sai an kawo shi ba ma'anar ta kai kamar malam yana so ya ce ne wana dakal kitabu ila taubati falam tujibuhu kai wanda shekarunka sun dan kai littahi hoye kiranka yake zuwa ga ka tuba amma ka ki ka tuba kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake faɗa wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun ku tuba zuwa ga Allah dukkan ku ya ku mummunai la'allakum tuflihun in kuka yi haka tabbas ba za ku rabauta kamar yadda inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون وأنيبوا كميد لمرنك زواج الله وأسلموا ku sallama min qabli tun kahin an ya'tiyakumul azabu kahin azaba ta zo muku summa la tunsarun sannan kuma hallo babu wani wanda zai taimaka muku tunda ba ku tuba ba an ce ku tuba ba ku tuba ba wana dakal kitab falam tujibuhu inda Allah subhanahu wa ta'ala yake faɗa hallo a cikin alkur'ani ya ayyuhal ladzina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha ya ku wanda kuka yi imani ku tuba zuwa ga Allah tuba na gaskiya dan shi yasa ake so mutum kullum ya ringa jaddada tuba a rayuwar shi annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa shi karan kanshi yana istighfari sama so 70 a wuni a wata ruwaya sama so ɗari wannan annabi ne sallallahu alaihi wasallama jagora a aljanna ƙarshen goni bo a aljanna to ina walaihin ni ina walaihin kai ina walaihin ke duk lokacin da muna so mu ringa jaddada tubanmu mu ringa yawan cewa astaghfirullah wa atubu ilai astaghfirullah wa atubu ilai wannan abun yana sa ma zuciya nutsuwa wannan abun yana sama zuciya ko da ku tana son ta yi sabo sai Allah subhanahu wa ta'ala ya hana ta yin wannan sabon da izinin shi idan shi ne malam yake cewa wa na dakal kitabu falam tujibu ajazul bai sai malam yake cewa wa nabahakal mushibu faman tabahta tsuha kurhura ta tsuha ta ma wa'azi amma ka ƙi ka maida hankalinka gaya ka tsuha shi kuma tsuha a shekuha alamatun min alamatin mau tsuha ya yi kusanci game da mutuwa duk da yaro karami ana aiko shi yau ma ya mutu amma malam ya ce wana da kalmashibu faran tuzibhu kai da ya kamata a ce kai ne ya kamata kama wani nasiha ka latijantaka duniyar ka ganta amma kuma hallo yanzu ne zaka fara bude ma Allah subhanahu wa ta'ala kai da ya kamata ka kai sinni na rushd sinni na latijantaka ka wuce shekara arba'in ya kamata ka rike bauta Allah subhanahu wa ta'ala amma yanzu ne zaka fara budewa shine yake cewa wannan bona bahakal mashibu faman tabahata har tsufa ma sai da ya hankaltar da kai yana cewa hankali fa amma ka ƙi hankaltuwa da ya ce wa yakbahu bil fata fi'lu tasabi wa yakbahu bil fata fi'lu tasabi tiyamu yana ga mutum sarmayi ya ringa aiki na yara ƙanana ya ce wa akbahu amma mafi munana shaikul ƙarta fatta shi kuma latijo ya ringa aiki na yara idan ba na anan ya shinu an na shaf ya fa'alu a fa'alu su biya min al'iradi an ilm sai ka gasar mai yana kaude kaucewa daga sama hanya yana aiki na ‘yan yara ƙanana yana kauce ma ilimi wal ibada da bauta ta Allah subhanahu wa ta'ala wata zaudu min salihat ya keɓance ma ya ƙaurace ma waɗansu ayyuka na ƙwarai sai ya shiga kawai ayyuka na wargi ya ce haza amrun kabihun wannan al'amarin mu ya munana fi haƙƙi sha a haƙƙi na sarmai wa akbahu amma mafi munana mina sha daga wannan sarmayin anta ya kabir kai babban mutum ne a same ka kabiru sun ka tara shekaru ta fa'alu a fa'alar shababi amma kana yin aiki aiki na yara minal kasali fil ibada na daga kasala akan bauta kai da ya kamata a ce kai ne ka gano fa akan cewa fa ka kusa amma kana kasala yaro bai kasala wattawani kana ragwanci wa fi'lu af'al shabab fil isyani kana aiki aiki irin na yara a sabon Allah subhanahu wa ta'ala wa ida'atil waqt kana ɓata lokacinka a banza wallahu da wargi ashabu yu'abu alaihi an yaba af'ala af'al sibiyan wa anta yu'abu alayka an tafa af'ala af'al shabab shi yaro ana mai aibi ne a gare shi ya aiki na yara sar mai aiki ne a gare shi ya aiki na yara ƙanana to kai ma aibu ne a gare ka kai aiki irin na samari na saba ma Allah subhanahu wa ta'ala shine kenan malam kamar nasiha ce yake ma mutumin da ya ja a shekaru kuma hallo yake wasa da bautar Allah subhanahu wa ta'ala sai malam yake cewa a baiti na saba'in da hudu ونفسك زم لا تزم سواها لأيب فهي أجدر من زممت ونفسك زم يعني لا تتكلم في أعراض الآخرين كدك زرقي كوة كدك سيعكي تا ديب لهم متالي كي كامن لهنك لا تتكلم في أعراض الآخرين كدك رنجزنشي أكم متنشم متالي وإنما زم نفسك wannan ya yi ma gwanda ka tsaya ka diba kanka da kanka bitaksiri a kan ragowa da kai na aikin Allah subhanahu wa ta'ala walhudu alillahi da nisantar ka akan Allah subhanahu wa ta'ala wa nafsuka zum la tazmum siwaha la tatakallam fi ahadin li'aibi kadda ka damu kanka ka riga wane ya yi kaza wane ya yi kaza wane ya yi kaza ce da kana ma kanka wannan abin kai da ka ci gaba dan me yasa baka cewa ni na yi kaza ni na yi kaza sai dai ka ringa wani la tashgilan nabi aibi gairi ka gafilan an aibi nafsika innahu aibani kada ka shagalta da aibin waninka ka shagalta da aibin karar kanka fa in kai haka fa ka ringa shagala da aibin wani kai kamance naka to kai aibin naka ya zama aibi guda biyu dan shine ake so akan mutum da'iman ya luma nafsuhu ya ringa zargin kanshi ita rai daman mai zargi ce to mutum in zai yi zargin kai ya ringa zargan wani ya ringa zargar kanshi rai dama Allah ya siffanta ta akan mai zargi ce la uqsimu bi yawmil qiyamah ولا أقسم بالنفس اللوامة kenan alal insan an ya duma nafsahu akan mutum ya zargi kanshi masalan ya qul al yawm mastaqaistu illa ma azan al fajr yau he ana kiran sallah na tashi na asuba da kuma ina tashi in yi raka'a guda biyu ko raka'a uku ko kuma in dan karanta alqur'ani ko da safa guda ce ko kuma mutum ya ringa damuwar kanshi yau fa na fila fa maimakon in yi sha ɗaya ko sha biyu ko sha uku yau fa na fila birak ne ko kuma yau fa ban yi baraka a kudu bayan sallah a zahar ko kuma kahin sallah a zahar ban yi raka a kudu ba wanda hadisi ne ingantacce wanda yake kiyaye sallah raka a kudu kahin sallah a zahar da raka a kudu bayan sallah a zahar an haramta ma wuta naman shi to wannan abun ya ringa damun ka ka ringa zargin kanka yau bin yi kaza ba yau bin yi kaza ba da ka tsaya kana tsego mun wane yayi kaza kai wane aibin shi da yawa ne wane laifin shi da yawa ne kai ka diba laifin naka man fal wajibu ala shakhs kenan wajibi akan mutum an ya tuba ila Allah azza wa jal ya tuba zuwa ga Allah madaukakin sarki wa an yaf'ala af'ala sabiqin da ya aiki aiki irin na magabata na kwarai wa yaktadi bil anbiya'i was salihin yayi koyi da annabawa ko da ko bai iya koyin da su ya kwatanta tashabbahu wa in lam takunu mislahum inna tashabbaha bil kiram kiramu ku koyi ko da ko ku kasance ba kwatankwacin su lalle koyi da mutanen kirki shi ma kanshi karamci ne idan shi ne maliki cewa wa nafsuka la tazunu siwaha ranka kadda ka zargi kowa ka zarge ta li'aibin in ta yi wani aibi fa hiya ashdaru man zamamta ita ce mafi cancanta ka zarge ta sai malai yake cewa a baiti na 75 wa anta ahaqqu bit tafnid minni walau kunta allabihu lama nataqta وأنت أحق بالتفنيد مني قوله وحق وأنت أحق بالتفنيد يعني الآن ما زال المنسوه يعاتب الناس kamar har yanzu dai a wannan abiyakin kamar yadda muka wuce a darasin baya kamar malam a wannan baitin ya sa wani ne ya mai nasiha a matsayin shi na malami tunda malam yana so ya faɗi a nan ko da malami yana buƙatar nasiha shi ma ya yi cancanta a mai nasiha don saboda ya kamata a ce in kana faɗin abu ka ringa ɗabbaka shi saboda ya yi wallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun saboda qauluhu ta'ala ata'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun kenan shine malam yake cewa wa anta ahaqqu minni bit tafnihi yani wa anta ahaqqu yani bil lawmi wa zikri ma'ayib ai kai ka cancanta fiye da nima law kunta al-labibu lama nataqta inda ka kasance kai mai hankali ne da baka yi ba ma furuci tunda laukunta antar rajulul aqil da a ce kai namiji ne mai hankali lama da tsafta binushi da baka yi buɗe baki ba kamar nasiha kahin kama kanka nasiha idan so ake mutum ya ma kanshi nasiha kabla an yin saha gairahu kafin ya ma wani in shi mai hankali ne ya ma kan shi nasiha kafin ya ma wasu fa kaifa tansahani wa anta muqsir ta yaya dai zaka mini nasiha kai kuma hallo kai kuma baka aiki da wannan nasiha fa ma nushika li if'al ma qasarta fihi to da nasiha da kake mini ka aikata kai abinda ka kassara kana gowa baka yin wannan abun لئلا تلام بالنقص والعيب dan dan kai ka a zarge ka da naqasu kuma hallo da wani aibi idan kullum mutum yuhasib nafsahu qabla an yuhasib gabrahu mutum ya ringa diba mutum ya ringa diba Allah ba ka lafiya Allah biya ma bukatunka mun bi ne ta ni da kakata insha Allah dan shi yasa mutum ya ringa ma kanshi hisabi ya ringa ma kanshi nasiha kahin ya ma wani haka shi kan ka yake sa ma mutum ya ƙara ma ƙarfin mutum gwiwa akan mutum ya ƙara ma kanshi imani kuma wannan shine aiki na annabawa shine aiki na magabata kullum ka ringa diba kanka kai fa mai laifi ne kuma hallo kai fa na kasashe ne kakka riba kanka kullum kai cikakke ne a'a kai ba cikakke ba ne ba don shi sa ko a adda magabata da annabi sallallahu alaihi wasallama ya ba abubakar siddiq yake cewa allahumma inni zalamtu nafsi zulman kasira ka diba annabi ne yake yin wannan addu'a lalle na zalunci kaina zalunci mai yawa fagfirli ka gafarta mini magfiratan min indi gafara daga gare ka haka ya ba abubakar siddiq ya ta wannan addu'a a cikin sallar shi shine kenan irin na a cikin sayyidul istighfar mu ringa ringa itirafi da shi hon mai laifi ne mai zinihi ne dan saboda babu wanda bai yin zinihi kullabna adam hatta dukkan dan adam mai kuskure ne amma mafi alherin masu kuskure su ne masu tuba sai malam yake cewa walau bakati dima ainaka haufan walau bakati dima ainaka haufan nan an kawo maf'ulun mutaqaddim alal fa'il da malam zai ce ya'ani tartibul bai law bakat ainaka dima law bakat ainaka dima amma malam sai ce walau bakati dima ainaka wannan ya halatta a cikin ilimi na nahawu kenan walau bakat addima ainaka yani law bakat ainaka da a ce idanunka sun yi kuka sun yi hawaye laysat daman to ka sani ho ba hawaye bane idanun naka suka zuba wa innama daman li zambika a'a wannan kawai zinihin ka ne suke zuba hasaratan na hasaran lokacinka da kai wa nadamatan da nadamar da kai akan abin da ya huce lam aqul laka qad aminta bana ce ma ba ka kara bauta wa najauta minan nar kenan ka tsira daga wuta wa tudkhil aljanna kuma hallo ka shiga aljanna malam anan gaya mana ne yake akan cewa mu tsaya mu yi abu tun kafin ya kubce mana don saboda in ya kubce mana ba man iya yin wannan abun ba sai na damu ka diba mutum da yake cewa a maido shi duniya kawai ta yake fa'a saddaka wa akun mina salihi nadamar da yake kawai in yi sadaka in kasance daga cikin salihai to kai kuma yanzu baka je ba fa kenan malam nasiha ce yake mana akan cewa mu tsaya mu gyara tun kafin mu tafi kai sai mun je mun yi kuka inda kukan baya amfani kas sai mun je mu yi nadama inda nadama ba ta amfani waffaqana Allahu lima yuhibbu wa yarda kenan malam he yake cewa wa man laka bil amani wa anta abdun umir umirta fama tamarta wala ata'ta yo ina kai ina kwanciyar hankali alhali kai bawa ne an umarce ka amma ka kibi ina kai ina kwanciyar hankali malam ya kawo irin wannan baitin a can baya inda yake cewa wa mallaka bis sururi wa anta rahnun wa ma tadri atufda am gulilta ina kai ina farin ciki alhali kai kana nan matsoraci ne wannan abiyakin nan suna da darasi kamar haka daga cikin darasin da zamu ɗauka daga cikin wannan abiyakin da wancan da wannan inda wani mai kama da shi wa mallaka bil amani wa anta abdul kaga mutum Allah subhanahu wa ta'ala ya zarce shi da wata naƙasa kai he ka ringa mai dariya kaga mutum ya wata eshek ta same shi kai ka ringa mai dariya ko ya ji wani ciwo ko Allah subhanahu wa ta'ala ya zarabce shi ya ɗora mai wani ciwo kai ka ringa kallon shi wai kai kana dariya to kai kana da garantin gobe yaya zaka kasance kai kana garantin wannan eshek inda aka ɗora ma wannan bawan Allah ko wannan rashin da aka ɗora ma bawan Allah kai ba a ɗora ma shi ba wa mallaka bil amani wa anta abdun kamar yadda malaka cewa wa mallaka bis sururi wa anta rahanun hallo baitin nan yana karantar da mu akan mu tuna aya ta cikin mafatihul ghaib ƙarshen suratul luqman wa ma tadri nafsun ma za taksibu gada wa ma tadri nafsun bi ayi ardin tamut rai bata san abin da zata girba gobe ba ba wanda ya san abin da zai girba gobe rai bata san mi zatta girba ba gobe to kai kaga mutum Allah ya jarabce shi akan rashi na wani abu bai samu wani abu ba kai kana dariya to kai ka sani gobe kai ma ka nemi wannan abun ka rasa Allah ya ɗora mai wata na ce kai ka kalle shi maimakon ka yi addu'a irin wadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya koya sai ka ringa dariya kana izgili kai ka yi ƙarfin Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗora ma wannan ciwon don shi yasa suna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama in mutum ya gani wani bawa Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗora mai wata cuta ko wani abu ba dariya ya kamata yi ba sai ya yi addu'a alhamdulillahi lazi a fani min mabtala bihi wa faddalani ala kasirin mimman halaka tafdila haka mutum in ya ga wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗora mai wata cuta kai baka so Allah ya ɗora ma wannan cutai ya ɗora ma bawon shi Allah wata jarabta kai baka so a jarabce ka irin wannan jarabtai sai ka ce alhamdulillahi lazi afani min mabtalaka bihi wa faddalani ala kasirin mimman halaka tafdila a cikin nan wannan addu'a ka gode ma Allah da ya warkar da kai bai dora ma wannan jarabtar ba irin wanda aka dora ma wannan bawan Allah kuma ka ƙara yarda ka ƙara gode ma Allah subhanahu wa ta'ala akan cewa kai lalle Allah subhanahu wa ta'ala fa ya faddala ka akan fiye da yawa daga cikin bayin shi idan ka gode ma Allah subhanahu wa ta'ala Allah sai ya kare ka daga wannan cutar kuma Allah Allah sai ya kara ma ni'ima wala in shakartum la azidannakum in kuka gode Allah subhanahu wa ta'ala zai kara muku shine ma ne yake cewa wa mallaka bil amani kaifa ta'mal wa anta abdun ta yaya zaka aminta alhali kai ko bawa ne komi ba a hannunka yake ba tamutu ala islami au gairil islami zaka mutu a saman musulunci ko ba a saman musulunci ba sataqdi hayataka ala siha au ala maradi zaka yi rayuwarka akan yawan cuta ne ko kuma hallo a lahiya lau satamutu fakaran au tamutu ganiyan zaka mutu da dan kudinka a aljihu ko kuma zaka mutu talaka duka wannan baka sani ba sai Allah subhanahu wa ta'ala shine malaki cewa wa mallaka bil amani wa anta abdun umirta fa ma'tamarta wa la ata'ta an umurce ka da kai abu ka ki kuma hallo ka ki bi kenan la ta kenan anan malam bayani ne akan yake mana akan cewa kullum mu ringa diba kanmu akan mu ba kowa bane ba kullum ka sani akwai na sama da kai wanda ya halicce ka wanda shine mai jijjiwe komi yudabbirul umur komi kake ka ringa komawa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala bakka iya ma kanka don shi yasa a darasi da ya wuce malam ya mana bayani akan cewa duk mutum sallar da yake rayuwar da yake kullum ya ringa roƙon Allah subhanahu wa ta'ala taufiki mun fassara taufiki muka ce kamar mutum ya ce da a hausa ne Allah kullum ka sa gabanmu tafi bayan mu kyau Allah ka sa kullum gabanmu tafi bayan mu kyau haka mutum ya kamata ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghisu aslih li sha'ani kullahu wa la takilni ila nafsi tarfat ayn ko kuma ka ce Allahumma rahmatuka arju fala takilni ila nafsi tarfat ayn kullum mutum ya ringa roƙon Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya zamanto mai jagora a duniya Allah ya zamanto mai jagora a lahira shi kuma faza ya rabauta duk wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya zamanto mai jagora a duniya ya zamanto mai jagora a lahira Malam yake cewa a baiti na 78 sakulta min az-zunubi wa lasta stahsha لجهلك أن تحب إذا وزنت زنيه سمبا يوني mun karanta a darasi wanda ya wuce zinihi yana ma mutum yauni in mutum ya yi zinihi da yawa yana mai yauni aya akan haka cikin suratul shar wa wada'na anka wizrak allazi an qada zahrak shi annabi wannan an goge mai wannan abu amma in ba haka ba duk dan adam mai yawan zinihi to zinihi yana mai yauni fazzambu yasqulu fil mashi zinihi yana sa yauni wajen tafiya wa yasqulu alal haraka yana sa mutum ba yayi haraka yanda yake so ba wa yasqulu alal ruh zinihi yana ma rai yauni wa ta'i'u shi kuma mai da'a ga Allah subhanahu wa ta'ala ahabbu jasadan shine jikin shi yayi zama jiki daidai kuma ruhin shi ya yi zamantawa ruhi daidai kenan wannan mizan iza kasartar zuno idan zunubin mutum ya yi yawa ta hifu anta wa tarjahu laysa laka miqdarun bi sababi kasratin nuzul sai kaga komi ya dabarbarce ma a rayuwa iza kasara zam idan zunubi yayi yawa yahbu misqalak wa qadarak inda rabbil alamin qadaraka da matsayinka sai ya rage a wajen Allah Ubangijin talikai wa man haffa mizanuhu kuma hallo duk wanda mizanin shi ya yi ƙasa saƙula to ya yi yauni wa azuma inda lahi wartafa a ƙadarahu inda hu subhanahu wa ta'ala Idan dan shi yasa a inda Allah subhanahu wa ta'ala yake mana bayani a cikin suratul qari'a القارئة ما القارئة وما أدراك ما القارئة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالإهل المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية يعني شيني أبن دا أكي سو شي كما zinihinka ya zamanto ya yi ladarka ya zamanto ya yi zinihinka yawa kakka saki zinihinka ya yi ladan naka yawa akwai matsala ladanka ya yi zinihinka yawa yana shi ne ake so Allah sa subhanahu wa ta'ala ya mana muwafaka akan cewa ladaddakinmu su yi zinihinmu yawa sai mala yake cewa wa tushfiqu lil musirri ala al ma'asi kana tausaya ma me yin laifi akan laifin da yake wa tarhamuhu kuma hallo kana jin kanshi wa nafsaka ma rahimta kai kuma ka ki ka ji kanka yani idza ra'aita shakhsan alaihi zam idan mutum ya ga bawa yana da zini tushfiqu alaihi yana baka tausayi an ta'atihi uquba kana tsoro kana tausaya mai ka ka Allah ya kama wane fa akan wannan aikin da yake kana ta tausaya mai wa tarhamuhu idza mata idan kuma ya mutu akan wannan yanayin ala tilkal hal eh ka ringa ka wane dai Allah ya gafarta ni wane dai sai gafara Allah na tausaya mishi wa taksha alaihi kana jin tsoron shi kana ji masa tsoro wa anta ma tarham nafsaka kai kuma baka jin tausayin kanka na shi ne yadda kake jin tausayin wani ya kamata a ce ka ji tausayin kanka yadda kake tausaya ma wani yana ta saba ma Allah subhanahu wa ta'ala kai ma tausaya ma kanka akan sabon da kake yi sai wannan sabon naka sai ya rage ya ni ayyuhar rajul kenan ana abin da ake yi ya kai namiji idza ra'aita ala ghayrika zamban idan kaga wani yana zinihi irham nafsaka ka tausaya ma kanka wa aslih halaka kai ka gyara yanayinka kama tarham anta kaman yanda kake jin tausayin shi fa aslih halaka wa aslih warhamhu kenan ka gyara yanayinka kuma hallo ka ji tausayin shi sai malai yake cewa raja'tal qahqara wa hatta ashwa la'amruka lama wasal lau wasalta lama raja'ata malam yake bayani akan baiti na ƙarshe wanda muka karanta raja'ta alƙahƙara kenan ma taqaddamta fi ta'a baka ƙaddamar da komi ba a rayuwarka na da'a ta fa'alul ma'asi kawai saba ma Allah subhanahu wa ta'ala ne kake yi aksarta min fi'il sayyi'ati huna wa huna wa huna sai saba ma Allah subhanahu wa ta'ala kake anan anan anan anan la'amruka law wasamta lama raja'ta ka sani ho an ka tahi bakka dawowa in mutum ya tahi bai dawowa kenan kana da dama ne a nan duniya duk lokacin da ka samu dama yin aikin alheri kai shi zinihi baka san yaushe yake zawa ba dan shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallama yake ta zaburar da sahabbai akan fi'ilul khairat akan yawan ambaton Allah subhanahu wa ta'ala dan su tara ma kansu hasanat wani sahabi yake ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam aminal hasanat la ilaha illallah yana daga cikin hasanat mutum yace la ilaha illallah annabi sallallahu alaihi wasallam yace eh, ita ce ma bari ma mafi falala hasana'i wani sahabi yake ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam masu kuɗi sun tafi da lada suna sallah kamar yadda muke sallah suna azumi kamar yadda muke yin azumi suna ba da zakka amma mu ban mu badawa ban mu da kuɗin sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce kuma ba an sanya muku abin da za ku yi sadaka da shi ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa dukkan tasbihi sadaka ne mutum ya ce subhanallahi kamar yayi sadaka ne mutum ya ce alhamdulillah kamar yayi sadaka ne mutum ya ce la ilaha illallah kamar ya yi sadaka ne kenan don haka mana ana yi cewa raja'atal qahqara ka mai da kanka baya tunda baka yi wannan abubuwan ba he zunubai kake ta yi su kuma innal ma'asi tarja'uka ila al yawan saba ma Allah subhanahu wa ta'ala yana dabaibaya ma mutum rayuwa rayuwar mutum ta gaza yin kyau a duniya don saboda in kana neman wanda suke shan wahala to su ne wanda suka yi saba ma Allah subhanahu wa ta'ala don shi yasa annabi Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an kaseer duk abin da kake gani yake zo muku irin na musibu zunubanku ne suka yi yawa inna Allah la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim Allah bai sauya ma mutane wani hali wanda suke ciki sai in su da kansu sun sauya ku diba ku gani Imam Shafi'i da ma- Imam Malik da Allah ya ji gansu Imam Sha- Malik yake ce ma Imam Shafi'i ina ta ga hasken ilimi akan huskarka kai hankali kan zinihi ya kashe ma wannan hasken ilimin don saboda zinihi yana rihe ma mutum haske na rayuwa ga baki daya imamu shafi'in hannu yake ce ma shi ma wani da daga cikin ɗaliban shi shakautu ila wakili su'i hifzi fa arshadani ila tarkil ma'asi wa awsani bi anna al-ilma nurun wa nurul lahi la yuhda li asi yana duk mutum in yana so ya ji daɗin rayuwa to ya kama biyayya ga Allah subhanahu wa ta'ala don saboda mafhumin muhalafa na wannan abun in ka saba ma Allah kai ta saba ma Allah kai baka jin kus to in kana jin dan daɗi yanzu a wannan lokacin ka sani waɗan lokaci kaɗan ne kafin a ida rayuwar ma sai an gwada maka kuma har ka je lahira ka tabi yanan dai shi yasa ake so mutum ya kiyaye dokokin Allah subhanahu wa ta'ala Allah sai ya kiyaye shi ihfazillah yahfazak ka kiyaye Allah sai Allah subhanahu wa ta'ala shi ma sai ya kiyaye ka daga nan zamu tsaya abinda muka yi daidai Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana kan kare mana zunubanmu Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikhlasi da imani Allah subhanahu wa ta'ala ya mana jagora a duniya da lafiya Allah subhanahu wa ta'ala ya ma rayuwar mu albarka Allah subhanahu wa ta'ala ya ji kan marganyen mu ya musu rahama marasa lahiyar mu wanda suke gida da asibiti Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su lahiya اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد العمين الكريم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين